أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna sha biyu ga watan jimadal akhira hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina 1443 wadda ta yi daidai da sha biyar ga watan daya shekara ta 2022 miladiya kamar yadda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka na mus'ab bin umair da ke cikin unguwar hausawa zurot a cikin birnin kano a nigeria domin ci gaba da karatu a cikin littafin muqaddimatul iziya na babban malami abul hassan ashadili rahimahullahu ta'ala inda kuma muke bin sharhin littafin a cikin littafin fatuhu rabbil bariya na profesa muhammad mansur hafizahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na tamanin a cikin wannan littafi mai albarka muna nan kuma a cikin kitabu zaka muna tattaunawa game da mutanen da ake ba su zaka mun tattauna akan wajen sinfi bakwai ko ainihin wato shida cikin asnaf na waɗanda ake bawa zaka mun yi biyar kai muna cikin na shida algarim to mun tattauna akan al'amilu ala zaka da kuma sharuɗan bawa amilu zaka sannan mun tattauna game da mu'allafati qulubuhum da irin karkasuwarsu da kuma tattaunawar malamai game da bawa mu'allafati qulubuhum zaka ko rashin basu sannan mun tattauna game da arriƙab bayi shin cikin bayi akwai almukatab akwai almu'tiqu ba'dha akwai ainihin al wato alqin sannan akwai almudabbar da sauransu to duk sun shiga fadin arriƙab za a iya basu zakka ko ba za a basu ba to shi ma mun tattauna cewa arriƙab nau'i uku ne mun tattauna game da wa'yanne za a ba zaka wa'yanne ne kuma wasu cikin malamai suke ganin ba za a ba su ba sai muka shiga gaba ta ainihin wato shida ta algarim shine wanda ya ci bashi kuma bashi na hankali ba na wauta ba ba kuma ya ci bashi don ya saba wa Allah ba kuma ya zamto bashin ya ci kuma ya kasa biya ko bashi da abin biya ko kuma yana da dukiya amma in ya cire bashin ya biya to kuma zai koma bashi da kokobo to algarimun ko algarim su ma malam ya ce sun kasu kashi uku kashin farko shine wanda ake binsa bashi saboda wata maslaha ta kansa da ya ci bashin don ya biya ta wannan mun tattauna cewa kai tsaye malamai sun ce za a bashi ainihin wato daga cikin zakka don ya biya bashin da ake binsa sai dai akwai sharuɗa a kansa sharaɗin farko ya zama musulmi sharaɗi na biyu ya zamanto shi ba sharu ba ne ma'ana ba ahalul baiti ba ne a musamman a wajen hanabila su suna ganin har shi ahalul baiti ɗin idan ainihin wato ya zamto yana cikin bukata da talauci ana iya bashi malikiya sun sanya sharaɗin cewa kada ya zamto ya ci bashin ne dama don a bashi zakka ya ci bashi don ya zama cikin waɗanda suka cancanci a bashi zakka kamar ya zama yana da abin da zai wadace shi amma kawai ya sake faɗaɗawa ya sake fantamawa wanda wannan ya bayu zuwa ga abin da yake da shi ɗin ba zai ishe shi mutum da ya ɗauki wata rayuwa irin ta mawadata wannan ya sa bashi ya hau kansa kuma dama ya yi hakan ne don a bashi zakka to imam malik ya ce sharaɗin kada ya zama irin wannan mutane daga cikin sharuɗan da malikiya suka bayyana suka ce sharaɗi ne bashin ya zamto ya kai miƙidarin da za a iya ɗaure mutum ko a kulle shi a kurkuku don haka idan ya zanto bashin wanda za a iya ainihin wato ɗaure mutum ne to shi kenan in ko bai kai ba to shi ma suna ganin ba za a ba wa mutum daga zakka ba sannan ya zamto bashin da ya ci ɗin lokacin biyan yayi kuma babu abin biya kar ya zamto an bashi tazarar lokaci ƙila sai nan da watanni ko nan da wasu ko shekaru ma bashin to in ya zama zai kai ainihin wato shekaru kafin ya biya ko kuma ma kaɗan-kaɗan aka ce ya dinga biya to shi wannan sai dai in daidai lokacin bukatar biyan ta yi a bashi ba za a bashi ya ajiye ba don kada kuma ya kashe lokacin biyan ya yi kuma ya zamto dai ba shi da abin da zai biya sannan sharaɗi na ƙarshe suka ce zamto ba shi da ikon biya saboda ba shi da wata dukiya da yake da ita ɗoriya a kan dukiyar da yake da ita ta daidai bukatarsa amma ya zama to bayan dukiyar da yake ta daidai bukatarsa yana da kuma wata dukiyar ko kadara da ya ajiye to kaga shi ma ba za a bashi zakka ba domin yana da abin da in ya siyar zai iya biya wa kansa bashi to kusan wannan shine abin da muka tattauna da haka za mu shiga ad-darbu thani ko qala al-muallif rahimahullah yace ad-darbu thani Profesa Muhammad Mansur yake cewa sai kuma kashi na biyu. Mun ji kashin farko shine wanda ya ci bashi saboda maslahar rayuwarsa. To sai kuma algarimu li islahi zatil bayn. Shi wannan ya ci bashi ba dan maslahar kansa ba, sai dan maslahar wasu. Ya ci bashin ne dan ya sulhunta da kuma gyara alaka da ta yi tsami tsakanin wasu. kuma ba wani abu ba ne ya sa alaƙar ta yi tsami kuɗi ne to sai yake ganin bari ya toshe wannan ɓarakar da take neman faruwa amma fa ba shi da iko sai ya ci bashi don ya warware waccan matsala don a samu sulhu da zaman lafiya tsakanin mutane to yanzu kaga shi wannan ya ci bashi ne don masalahar wasu ba tasa ba shi wancan na farko wanda muttafaqun alaihi shine wanda ya ci bashi saboda wata damuwa da yake da ita ko maslahar rayuwarsa to shi wannan na biyu shine algarimu li islahi zatil bayt shi wanda ya ci bashi ne saboda daidaitawa da kuma gyara wato alakar da ta yi tsami ko take nema ta lalace tsakanin mutane wal aslu fihi asalin irin wannan bashin na kaci ba don ka sai abinci a kanka ba ba don ka siya wa iyalanka magani ba ba don wata bukata taka ba sai don kawai ga wasu aminanka ko abokanka ko makwabtanka ko wasu musulmi ma suna nema su samu ainihin wato matsala saboda kuɗi da ke tsakaninsu ka ce to kai yanzu ka yi musu maslaha ta hanyar bashin nan ya dawo kanka to wannan asalin irin wannan akwai hadisi a kai shine hadisu kabisa radiyallahu an hadithin kabisa qala kabisa ce ce tahammaltu hamalatan yace wata rana na dauki wani bashi ba dan maslahar kaina ba sai dan daidaita tsakanin mutane kuma ba ni da abin da zan biya fa ataitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam asta wato as'alu sai na zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan na roƙe shi taimako ko gudunmawa ya taimaka min da abinda ainihin wato zan ya taimaka min da abinda zan ainihin wato biya wannan hamala ko bashi da na ɗauka faƙala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aqim hatta tati na sadaka ko dai ka ce aqim dan zauna ko kuma ka ce aqim tashi ka tafi hatta tati na sadaka har zuwa lokacin da zakka za ta zo ka bari sai an kawo zakka fa na'muru laka biha za mu yi umarni mu ce a baka yanzu kaga shi kabisa ba wai shi ya ci bashin dan kawai biya wa kansa bukata ba hamala ce dauka wani ake bi bashi da aka sai ainihin wato ya dauki nauyin bashin kuma bashi da abun biya da aka yi zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam kuma bai ce dan me yasa ka dauki bashin da ka san ko ka dauki nauyin da ka san baka da ikon biya ba tun daga dalilin da yasa alkhairi ne da kuma sulhu tsakanin mutane yasa ya dora kansa wannan nauyin shi sa annabi ya ce babu matsala ka je in an zakka ta zo za mu sa a kawo maka dan ka je ka biya bashi wannan hadisin mun karanta shi a baya hadisin muslim ne hadisi na 1044 فذهب الشافعية والحنابلة لذلك مذهب الشافعية ده مذهب, الحن... مذهب الحنابلة سنتف إلى أن هذا النوع akan cewa irin wannan nau'in na cin bashi ko irin wannan nau'in minal garimina na masu cin bashi yu'ta min zakati ana iya ba su zakka sawa'un kana ganiyan aw faqiran mai kudi ne mawadaci ne mutum ko talaka ne kenan ashe kana iya ɗaukan hamala kana da kuɗin amma ya zamto kai ba a kuɗinka za ka biya ba na fata an gane in akwai hukumar zakka sai ka je ka kai cewa to ba za a ce a to ya alhaji ai kai ma mai abun biya ne shi sa aka ce za a iya baka ko da mawadaci ne kai ai ba kai za ka yi amfani da abun ba ballanta za a dinga tunanin kai ma mawadaci ne a a rigima ce kan ne muka sasanta ko kashe tsakanin mutane da haka hukumar zakka za ta iya baka zakka ko da kai mawadaci ne tun da bashin da ka ci ba don bukatar kanka ko maslaha kanka ta sa ka ci ba li'annahu lawish turidal faqaru mala yace domin in aka sanya sharadin sai in talaka ne sannan in ya dauki hamala za a bashi kudin zakai je biya laqallatir ragabatu fi hadhihi almakruma to da kwadayin irin wannan karamcin zai zamto yayi karanci kun fahimci fikihun ko ko da mutum mawadaci ne ya zo ce ai gashi gashi dan a ci gaba da faɗaɗa irin wannan alherin a ci gaba da samun irin wannan sulhun maimakon a bar mutane su dinga gaba ko suna faɗa tsakaninsu domin aka ce in mutum mawadaci ne ya ɗauki hamala sai dai ya biya a kuɗinsa to ɗaukan hamala kuma zai karanci domin mutum ya san da ya ɗauka cewa za a kai yanzu har sai an taimaka maka da wani kuɗin zaka kai ma kai ma mai biya ne to goban ya ji wasu sun kace mai suna rigima sai ya gum an fahimta don ya san da ya shiga ƙarshe reshe ya juye da mujiya a dinga maganin laifinsa don me yasa ai shi ma mai kuɗi ne zai iya biya ya zai ɗauki hamala kuma ya ce a taimaka masa kun fahimta shi yasa aka ce ko mai wadata ne in dai har yayi wannan li islahi zatil bayn to wannan ake kallo islahi zatil bayn din ake kallo ba wadatar sa ko talaucin sa ba da haka za a bashi daga cikin kuɗin zakka dan ya je ya warware waccan hamala din wa suratuha yanda surar abin yake an ya kuna misali ya kasance bainal kabilatain a samu tsakanin kabilu guda biyu au hayyaini ko unguwanni guda biyu ko garuruwa guda biyu fitinatun a samu rigima a samu fitina ta barke tsakanin wasu kabilu guda biyu ko tsakanin wasu ainihin wato abin nan unguwanni guda biyu ya kunu fi ha katulun kuma har aka samu katul nafsin kisan kai wannan rigimar da aka yi tsakanin unguwa kaza da unguwa kaza har an samu kisan kai to shi kuma kaga ka'ida in aka samu rigima da fitina a cikin irin wannan rigimar da fitinar aka samu haddasa salwantar rai ba a ce a yi kisasi sai dai a biya diya an bayyanta to sai mutum shi kuma dattijo ne kila sai yake so ya shiga tsakiya tsakanin yan nan unguwar da yan nan unguwa amma fa a rigimar da aka yi har an kashe dan can unguwar abin ya hada da sai an biya diya to ya kawo kudin diya ya kudi ne mai yawa na ji miliyan ɗari ne da nawa ma injiniya miliyan ɗari da nawa da ashirin ko to kaga miliyan wajen ɗari da ashirin kaga ko mai kuɗi ne za a girgiza shi zai biya kuma wani mutum ya san in ya shiga ya sulhunta a matsayinsa na dattijo mai unguwa mai kuɗi na unguwa ko na gari ƙarshe za a ce to shi zai biya wannan hamalan miliyan 120 ai kaga yana kallo kawai sai ya janye jikinsa kawai an gane ko to shi yasa sai aka ce idan an samu irin haka babu laifi a bashi daga cikin kuɗin zakka dan ya je abin nan kaga kenan tunda an samu kisa har ya faru tsakanin rigimar da ta faru tsakanin kabila kaza da kabila kaza to su 'yan kabilar da aka yi musu kisa din tunda irin wannan kisan na rigima wanda aka yi shi a cikin rigima wadda ta taso tsakanin kabilu guda biyu ko unguwanni ko garuruwa to ba a yin kisasi sai dai biyan diya to sai ya ga za a abin nan sai ya shiga ya sulhu sai suka ce to ai su fa an kashe musu dan uwa da aka su ba su yadda ba sai sun rama sai ce a in dai magana kisa ce tunda dai abu ne aka yi shi daidai cikin tunziri kuma abu ne wanda aka yi shi cikin bacin rai da rudin shedan diya dai za a biya to waye zai biya diya ya ce ni na dauki nauyi to shikenan tunda kai ne ka shigo tsakiya insha Allah ba ba matsala mun an daina rigima to kaga sai kuma ya tafi nema hukumar zakka cewa to ga abin da yayi aikin da yayi na sulhunta tsakanin mutane domin kila in ba dan hakan ba kila maimakon kisan mutum daya iya iya kashe mutane da yawa kaga wannan ya alkhairi yayi to kaga kudin diyar rai miliyan 120 sai kuma hukumar zakka ko kuma ainihin zakkar da aka karba sai a dauka a ciki sai a bayar au itilafu malin ko kuma abun ya hada da salwantar da dukiya kila sakamakon rigimar da aka yi yan unguwa kaza da yan unguwa kaza ko kabila da kaza da kaza an yi kone-kone an an yi farfashe-farfashen wasu abubuwa to kaga waɗanda su aka shigo yankin su su za yi wa tadi to wannan ta'adin da aka yi da barnar da aka yi musu sai aka zo yin sulhu suka ce to ai su an lalata musu da dukiya to shi wanda ya shiga tsakanin wanda ya sulhu sai aka yi kiyasin abin da aka yi musu asara zai kai miliyan hamsin misali to yanzu kaga shi sai ce to shi ya dauka to cewar ya dauka ba za a bashi wa ce to shi ya je nemo miliyan hamsin a aljihun sai ya biya a shikenan tunda akwai zakka hukumar zakka sai ya je sai a yi bayanin ga abin da ya faru sai a ciro a cikin kudin zakka sai a bayar a gobe ma ya ga wasu za su yi rigima zai sa baki kuma an shajja a wasu an kwadaitar da wasu can wani ma shi ma ya ga irin haka zai shiga dan a zauna lafiya kun fahimci fiqhun fa yatahammaluhu rajulun sai mutum ya ɗauka musulmin ya ɗauki nauyin wannan abin da ya faru musulmi ne kuma li ajalil islahi bainahum dan gyara da sulhu tsakaninsu da sasanci fa yu'dha min zakati to shi ma za a bashi wato daga cikin kuɗin zakali tasdidi hamalati dan biyan waccan hamala da ya ɗauka wa qayyada al hanabilatu al i'ta ko da yake mazhabin hanabila sun yi kaidi sun yi kaidi kafin bayarwar wato za a bayar din amma bima qabalal ada'il fi'ili idan abin ya faru na yin sulhun kafin biya a aikace an musu kisa kafin a zuwa yi sulhun su ma sun rama ai gaga shiken ada'il fi'ili kenan an musu ta'adi su ma kan a ce a zo a sasanta sun fada su ma can bangaren su ma sun musu ta'adi to yanzu kaga sulhu a nan shikenan ba maganar a biya wani bangare tunda duk kowa ya rama ta'adin da aka yi to amma za a yi sulhu ne dan ta'adin ya tsaya iya haka kar a ci gaba malam yakun addal hamala matukar shi kuma wanda ya dauki hamala bai riga ya ba da hamala din ba min dainin daga wani bashi istadana hude ci li'annahu al-garam yabqa domin in bashin ne to bashin yana nan a li'annal garam domin shi bashin ya baka yana nan an gane ko kenan in ya riga ya bayar daga aljihunsa amma bashin shi ya ciyo yanzu kaga wannan wanda ake magana a wanda ya je ya nemi taimako ko ya je hukumar zaka aka ɗauko aka biya to shi kuma wannan a'a shine ya nema da ya ɗauki hamala kawai sai ya je ya nema da kansa aljihunsa ko kuma ya nemi rance aka ba shi kawai zo ya ba wannan ya ce to shi kenan magana ta mutu eh to yanzu an a irin wannan ne shi kenan an gane ko kaga kenan an ya warware tun da shi yanzu shi ya ɗauko bashin da kansa to shi kenan yanzu ba magana kuma a je yanzu aka koma wajen zakka to shi a biya shi kenan to shine sai malai yake cewa malam yakun addal hamala matukar bai riga ya bada hamala din ba min dainin daga wani bashi istadanahu wanda ya ci li'annal garama domin ko tunda bashi ya ci ko ba hamala ya baka bashin yana na kansa zai biya yi to tunda haka ne shikenan tunda ya riga ya biya shikenan haka za a abin amma kan ya biya ya nemi a abin nan to shine a cikin kudin zakka kun gane bambancin guda biyun idan so yake a taimaka masa to cikin kudin zakka za a zai je kan ya biya sai je amma shi ya riga ma ya yi gaban kansa har ya je ya yi rance ya biya to shikenan ya solba wannan matsala din ina fata gani wannan shi ne abin da wato hanabila suka ce to wa zai ba shi eh a mazhabin hanabila suka ce za a ba shi amma da waɗannan sharuɗan ya zamto ba a yi biya ba a aikace ɗaya kenan kuma ya zamto shi bai riga ya ciyo bashi ta wata hanya ya biya ba to za a ba shi amma wannan ra'ayin hanabila ne kaga in aka koma wani mazhabin kuma suna da wani ra'ayin sabanin wannan wa qala hanafiya mazhabin hanafiya suka ce la yu'dal mutahammilu min az-zakati suka ce sam ba za a bawa wanda ya dauki hamala daga cikin kudin zakka ba illa in kana sai an sai in ya kasance la yamliku nisaban shi an kalle shi an ga baya mallakar abin da ya kai nisabi fadilan an dainihi wanda ya zama rara daga bashinsa ka gairihi sai zama kamar waninsa minal madini ne daga waɗanda ake bi ba shi wannan shine ra'ayin hanabila shi wanda ya ɗauki hamala in ya zamto yana da kuɗi kuma kuɗin zai iya biyan wancan bashin na hamala da ya ci sannan kuma yana da wani rarar kuɗin da shi kansa kuɗin da yake ya kai nisabi to su hanafiya suka ce in dai yana da jari wanda jarinsa ya kai nisabi sannan banda kudin nisabin kuma yana da wani rarar kudin jarin nasa ba iya nisabi ba yana da rarar da zai iya biyan bashin ina fata gane to yanzu mas'alarsa ta koma kamar sauran almadini na waɗanda ake bi bashi bashinsa ba irin yanzu mas'alarsa ta tashi daga hamala hukuncinsa ya koma akan wato hukunci irin na bashi na yau da kullum mafhum na'am eh ba za a ba shine suka ce ba za a bashi ba sai in an samu waɗannan wannan sharuɗan sun cika sharadin shine wato Allah wato in kana la yamliku nisaban ya zamto baya mallakar nisabi fadilan kuma nisabun wanda ya zama rara an dainihi daga bashinsa misali ya ciyo bashin miliyan ɗaya don ya biya hamala kuma banda wannan shi yana da ainihin wato miliyan uku yanzu kaga muka ɗauka zakka miliyan biyu ce nawa ya ciyo ba shi kaga zai iya biyan miliyan ɗaya kuma har yanzu kuɗin da ke hannunsa ya kai nisabi to ba za a ba shi ba a mazhabin hanafiya eh an gane ko abdarbu thalis sai kuma wato nau'i na uku algarimu shine wanda ya ci bashi bi sababi daini damanin sabida bashi irin na damana da ya kama shi an fahimta bashi ne irin na lamuni daman shine ma'ana wato bi sababi daini damanin sabida bashi irin na lamuni wa hadha darbu irin wannan nau'in zakarahu shafi'iyyatu mazhabin shafi'iyya su suka ambaci wannan ainihin wato dainu wato dainu daman wal mu'tabaru fi zalika suka ce abinda za a yi la'akari da shi a cikin hakan an ya kuna ya kasance kullun min ad-damin wal madmun an da shi mai yin lamunin da wanda aka yi wa lamunin mu'usiri mu'usiraini su zamanto da talakawa ne damin talaka ba shi da shi al madmun ainihin wato anhu shi ma haka wato bashi ake bin mutum kaman beli kenan shine dainu zaman an gane ko bashi ake bin sa har an kai shi kotu za a kai shi abin nan sai ka karbe shi beli kar ya gudu eh in fa bai biya ba ko aka samu matsala kai za ka biya dainu zaman kenan yanzu ya kasa biya ko ya gudu waye zai biya wanda ya beli to sai aka duba da addamin da almadmunu anhu shi mai daukan belin da wanda aka bela din duk gaba ɗayan su da kotu yaumin ne mu'ussiraini duk talakawa ne fa in kana ahaduhuma musiran amma in ɗaya daga cikin su mawadaci ne fa fi da'i dhamin min az-zakati khilafun to a cikin bayar da zakka ga wanda yayi lamuni ya karbi beli akwai sabani indahum amma a wajen malamai wa tafsil akwai kuma fayyacewa ma'ana akwai bayani dake dake a wannan gabar ka koma cikin al-mawsu'atul fiqhiyya wato zaka samu ainihin wato cikakken bayani akan haka a kaga kenan sun kawo wannan wato dainu daman su shafi'iya su suka kawo wannan suka ce kuma ana la'akari da shi sai a kalli addamin wal madmun an idan ya zamto suna da wadata shikenan sai in sun zama talakawa ne to za a iya ba su zakka amma in ya zamto ba ma dukansu ba ɗaya daga cikin su mawadaci ne to yanzu a nan fafi iya da'i daminu minas zakat shi wanda ya karɓi belin a cikin misali yana da wadata amma shi wanda aka karɓa belin ba shi da wadata ya kasa biya to yanzu shi addamin wanda ya karɓi belin za a iya ba shi daga cikin zaka don ya je biya kuɗin wanda ya bela to shine suka ce akwai saɓanin malamai a wajen su shafi'iya wa tafsilun kuma sannan akwai bayani daki-daki game da wanne ne za a iya ba shi zaka wanne ne ba za a iya ba shi ba wafa'u dainil mayyit to gaba ta gaba kuma sai biyan bashin mamaci shin za a iya biyan bashin mamaci daga cikin kudin zakka idza matal madinu idan wanda ake bi bashi ya mutu wala wafa'a fi tarikatihi kuma ba bai bar abun biya ba abin da ya bari ba zai iya biya masa bashin ba shine wala wafa'a fi tarikatihi cikin tarika dinsa abin da ya bari ba zai iya biya masa bashin ba jaza qada'u dainihi min maliz zakati ya halatta a biya masa wannan bashin daga cikin kudin zakka indal malikiyati a mazhabin malikiya bal qala ba'dhum bal ma wasun su sun ce huwa ahqqu bil qada ai shi ma ya fi cancanta a biya wa bashi daga cikin kudin zakka min al hayy sama da bashin rayayye in har rayayye da ake bin sa bashi za a iya bashi kudi na zakka ya je biya bashin da ake masa ina ga matacce li'annahu mai'usun min imkanil qada domin shi matacce an yanke kaunar yiwuwar biyan bashin sa ba sai yana raye ba to ya mutu kaga yanzu shi mai'us an yanke masa kaunar imkaniya samun damar da zai iya biyan bashi tunda ai sai da rayuwa ne za a yi gwagwarmaya za a kai a komo za a siya a siyar har a samu abin biyan bashi to ya riga ya mutu wa huwa ahadu qawlaini inda shafi'iyya kuma wannan ɗaya ne daga cikin aqwal guda biyu na mazhabin shafi'iyya su ma sun yarda cewa wanda ake bin sa bashi ya mutu ba abun bai bar abun biya ba to shi ma za a iya biya masa bashin sa daga cikin dukiyar zakka kenan kaga irin wanda zai mutu a ce ana bin sa ba suka da yawa kuma ba shi da abun biya ba abu laifi a samu wasu cikin mawadata a ce da Allah za a za ka fitar da zakka to da Allah ga wani nan ya rasu kuma gaskiya bai bar wani abu da za a biya masa bashin ba kuma masu bin sa bashi dai ba cewa suka sun yafe ba saboda haka kaga sai ya taimaka in ya cire zakka sai ya waro wani kaso cikin zakar sai ya bayar dan a zo a disatilin bashin da ake bin wannan mamaci qala al musannif as-sabi'u sai sinfi na bakwai sabilullah shine sabilullah to me ake nufi da domin shine wabunus sabil ko to me ake nufi da sabilullah wa fi sabilillah kai akwai wabunus sabil yana can gaba shine na ƙarshe wannan sabilullah wa fi sabilillah wabunus sabil to fi sabilillah me ake nufi wal muradu bihi abinda ake nufi da shi al jihadu shine jihadi dunal hajji amma banda aikin hajji da Allah ya ce wa fi sabilillah da kuma a cikin tafarkin Allah za a ba da zakka a cikin tafarkin Allah to ana nufin za a ba zuba dukiyar zakka a abin da ya shafi jihadin ɗaukaka addini dunal hajji amma banda aikin hajji fa yudfa'u lil gazi ana bayar da zakka lil gazi ga mayaki ganiyan mawadaci ne kana au faqiran ko faqiri ne min sadaqati ana bashi daga cikin zakka ma yunfiquhu abinda zai ishe shi ya dauki nauyinsa ya ciyar da kansa fi gazuhi a wannan yakin ma yunfaqu min mali zakati abinda ake ciyarwa daga dukiyar zakka fi sabilillahi a cikin tafarkin Allah talatatu adrubin shi ma nau'i uku ne athbata al-musannifu minha sinfan mawallafin littafin iziya ya tabbatar da wato nau'i daya cikin nau'o'in guda uku ya tabbatar da sinfi ɗaya cikin sinfofin guda uku wasa kata an sinfin wa nafas sinfi thalis ya yi shiru bai ce komai ba game da nau'i na biyu sannan kuma ya kore nau'i na uku kaga kenan wato fi sabilillahi kashi uku ne mawallafin littafin iziya ya tabbatar da kashi ɗaya ya kuma yi shiru akan kashi ɗaya ya kuma kore kashi ɗaya to za mu ji wanne ya tabbatar wanne ya kore wanne kuma ya yi shiru addarbul awwal nau'i na farko almujahidu na fi sabilillah masu gwagwarmaya da jihadin ɗaukaka addinin Allah wallazina laysa lahum nasibun fiddiwani sannan irin waɗanda su ne waɗanda ba su da albashi a cikin payroll na gwamnati misali kaman yanzu kaman kaga jami'an tsaro misali inda gwamnatin musulunci ta su za a dinga tura su tafi jihadi yanzu kaga ai ma'aikata ne sosai an ɗauke su aiki ana biyan su albashi duk wata in mutum ma ya gama aiki akwai benefit ɗinsa ko to yanzu in mutum ya zamto da irin wannan yake zuwa jihadi ma'aikata an ɗauke shi ma'aikaci hal ma yana cikin boca ana yin payroll da shi a biya shi albashi to wannan shi ba za a ba shi daga cikin dukiyar zakka ba a matsayin fi sabilillah domin fi sabilillahin da yake yi soja ne da kare ne wajen fagen fama amma biyan sa aiki yana da albashinsa a cikin ainihin diwan shine wato kaman ka ce payroll ko bal hum mutadawwa'una mutadawwa'una lil jihad wa hadha ad-darb muttafaqun alayhi inda al-fuqaha min haythu al-jumla yake cewa wa'anda duk suka zamanto suna zuwa jihadi fi sabilillah sannan ba su da albashi da ake biyan su bal bal ma hum su mutadawwa'una lil jihad masu yin taɗawu'i ne masu sadaukarwa ne da yin dan neman lada ba a biyansu wa hadha darbu to irin wannan nau'in muttafaqun alaihi malamai gaba ɗaya sun haɗu indal fuqaha wato manyan malaman fiqh sun haɗu akan halaccin bawa irin waɗannan sojojin ko mujahidan zakka min haythul jumla a dunkule fa yajuzu i'da'uhu min az-zakati yana halatta a basu daga cikin kuɗin zakka kadara ma ya tajahazuna bihi gwargwadon abin da za su yi shiri da shi lilgazu idan fita yakin min markabin na abin hawa wa silahin da makami wa nafaka da abinci wa sa'ir ma ya hataju bi ilaihil gazi da sauran duk abin da mayaki yake da bukatar sa ligazuhi dan fita yakin san muddatal gazuhi tsawon lokacin yakin wa in dalar koda yayi tsawo sai aka duba inda za su je yakin za su kai wajen wata biyu ana fama ko wata uku to sai a bawa mutum abin da zai siya abin hawansa a bashi makami in yanzu ne kaga sai a siya masa lafiyayyen makami ko a bashi kudin da zai je ya siye ainihin wato makami mai lafiya wanda yake kuma latest one wanda ake yayi sannan da abin hawa da takalmi na yaƙi da hular yaƙi da kayan yaƙi sosai sannan kuma da abin da zai ci guzurinsa kenan ko da abin da kila ma zai bawa iyalansa sai duk a bashi a cikin kudin zaka har zuwa tsawon lokacin da ake ganin zai wannan yakin zai iya kaiwa wala yushtaradu inda al-jumhur fil gazi amma mafi yawan malamai jumhur su ba su sanya wani sharadi ba ga mayaki an ya kuna fakiran wai lalle sai ya zama fakiri bal ya juzu ida'ul gani suka ce yana halatta ma a bawo mawadaci le zalika saboda waccan manufar fa innahu la ya'khudhu li maslahati nafsihi domin ai mutum a wannan babun ba yana karɓar wannan kuɗin na zakka bane dan maslahar kansa bal lihajatin am lihajati ammatul muslimin bal ma yana yi ne dan wato bukata ta al'ummar musulmi baki da falam yushtarat fihi alfaqru dan haka talauci ba sharadi bane a ciki ba sharadi bane in za a bawa gazi sai ya zama talaka ko da mai kuɗi ne a garin su yana cikin waɗanda za su tafi yaƙi fi sabilillah kuma baya cikin wanda ake biyan sa albashi a gwamnatance to shi ma za a bashi za a duba me zai ishe shi me zai hau me zai saka me zai ci tsawon lokacin da zai yana yaki sai a bashi ba a kallon wadatarsa ana kallon abin da zai yi ba maslahar kansa ba ce maslahar al'umma ce wa qala al-hanafiyatu mazhaban hanafiya suka ce in kana al-ghazi ganiyan suka ce a a in mayaki soja mawadaci ne fala yu'ta min zakati gaskiya ba za a bashi zakka ba wa illa fayu'ta wa in kana kasiban wa illa suka ce in ba mawadaci bane fayu'ta za a iya bashi wa in kana kasiban koda yana da sana'a amma dai sana'a ce ta rufin asiri ne da ake ci yau da kullum amma ba mawadaci bane suka ce za a bashi wa in kana kasiban koda yana da sana'a li'anna al-kasba domin sana'a ta sa yuqiduhu anil jihad ita ce za ta zaunar da shi ki zuwa jihadi to in ya san cewa ba a cikin ta zai dauki nauyin zuwan jihadin ba to kaga in aka ce an dauke masa za shi jihadin amma duk abin da za a kashe a wajen jihadin ba shi za a yi ba a cikin sana'arsa ba kaga zai ci الضرب الثاني sai nau'i na biyu cikin muja wato wato a cikin a fi sabilillahi din ko yawwa darbu wato sarfu amwali zaka shine karkatar da dukiyar zakka fi masalihil harb a cikin dukkan abin da ya shafi masalahar yaki wa hadha darbu wannan nau'in zakarahul malikiya malikiya sun ambace shi fasahihu indahum zance ingantacce a wajensu annahu ya juzu sarfu yana halatta karkatar da wani kaso ko wani adadi minas zakati daga cikin dukiyar zakafi masalihil jihadil ukhra a cikin wata maslaha ta jihadi daban gaira ida'il guzati banda bawa sojoji mayaka din banda ita an gama ita wacan an yarda cewa in mutum mayaki ne za a iya bashi ko to banda wannan sai ya zamto wata maslaha irin ta yaki masalahohi irin na yaƙi wanda bai shafi su shirya mayakan ba na hau kamar bina'u aswari wato lihibzil balad kamar gina aswar wato ganoyi ko badala fadala ko eh ko kuma ainihin aswar katangar da ake a kewaye gari saboda kawo yawan kawo hare-hare da ake yi makiya musulunci suna ta kawo gari hari to sai aka ga bari a kewaye garin da katanga irin fadala ko kuma ganuwa da ake yi wa gari a sa gate kofa ta shiga garin to za a iya ɗiban kudin zaka ya wannan aiki an gane ko lihibzil baladi saboda bawa gari kariya min gazul adu daga yaƙin makiya ko daga yaƙar da makiya za su kawo garin au bina ilmarakibil harbiya ko kuma ainihin wato ƙera almarakibil harbiya wato tankokin yaƙi yanzu kaga tankan yaƙi ya ba wani soja guda ɗaya bane da ita a wannan tana daga cikin masalihul harb ko to kaga in yanzu ne za a iya cewa sababbin makamai ɗin nan da irin jiragen nan waɗanda suke suke na yaƙi ko duk kaga za su iya shiga cikin waɗannan wannan abdarbu sani din wa ida'u jasusin yatajassasu lana alal adu da kuma a cikin wannan kuɗin ana iya bawa ƴan leƙen asiri sune jasus za a iya bawa ƴan leƙen asirin musulmi waɗanda suke zuwa su yo leƙen asiri su zo mana da rahoton rahoton maƙiyanmu musliman kana au kafiran musulmi ne dan leken asirin ko kafiri ne shi ma za a bashi daga cikin dukiyar zakka ana iya samun kafirin da kun fi kusanci da shi fiye da abin nan ko yawa in ka duba akwai irin wannan amintattun wanda za ga an amince ba sun suna hada kai da ku fiye da yadda suke hada kai da wasu to kuma ya kware wajen zuwa leken asiri za a iya siyansa ko a bashi kuɗi daga cikin dukiyar zakka mai yawa don ya je yiwu wannan leken asirin kila masu sun san ai nasu ne sannan suka saki jiki da shi je tatso ainihin wato bayanai yanan na ɗoyi zo gaya wa musulmi to kunji kunji ga yanda aka yi ga yanda suka ga irin shirin su ga abinda suka tattauna to wannan da ana iya yi wa ajaza ba'dhu shafi'iyya wato wani bangare na shafi'iyya sun halatta an yushtara min zakati silah suka ce za a iya siyan makamai daga dukiyar zakka wa alatul harbi da kuma na'urori irin na yaƙi wa tuhumalu waqafa wa tuj'alu waqafan amma za a ajiye su ne a matsayin waqafi ba na kowa bane za a ajiye su waqafi yasta'milu hal guzatu wanda mayaka za su dinga aiki da su thumma yarudduna hasannan su dinga dawo da su idan akwai wasu musulmin ma makotan ku ba su da irin latas kayan yaki na zamani za su iya zuwa nan su ara su je su yi amfani da su su dawo da su waqafi ne kawai za a ajiye su waqafi ne lillah ba na kowa bane walam yujzihil hanabila amma mazhabin hanabila su basu halatta yin haka ba wa zahiru sani'i sa'iril fuqaha zahirin abinda sauran fuqaha suka yi shine id qassaru sahama sabilillah domin wasu daga cikin fuqaha sun takaita rabon da ake warewa na zakka a bawa fi sabilillah alal guzati sun ce ya takaici ne kawai akan mayaka awul guzati wal hujjaj ko kuma mayaka da kuma alhazai ma'ana masu zuwa aikin hajji annahu la yajuzu su a wajen suka ce baya halatta as-sarfu minhu a karkatar da wani kaso daga cikin dukiyar zakka fi hadha darb a wannan wato nau'in na biyu na ainihin wato siyan makaman yaki tankokin yaki da sauransu wa wajhuhu annahu la tamlika fihi wato wa wajuhu fuskar wannan zancen suka ce annahu shi wannan la tamlika fihi babu mallaka a cikinsa aw fihi tamlikun ko kuma akwai mallakar amma li gairi ahli zakati ba mallakar ba ta ma'abuta zakka bace babu mai mallaka kaga ita kuma zakka so ake wani ya mallake ta to shi kuma in ka ce a sai makaman yaki a ajiye su wakafi kaga ba na kowa bane ba mallaka kenan ɗaya kenan ko kuma akwai mallakar amma akwai mallakar to ba kuma ta su talakawa waɗanda ko kuma su waɗanda aka ce a ba zakar bace mallakar ba ta su bace kun fahimci wannan au kama qala ahmad ko kama yanda imam ahmad ya ce li'annahu lam yu'ta zakatu li ahadin wa huwa ma'murun bi ita'iha yake cewa ba zai yi ba fa a bada zakka ga wani wanda shi wannan din shi karan kansa an umarce shi ya bada tasa duk wanda shi ma ana neman ya kawo tasa to ai kuma ba za a ce shi kuma a bashi ba abdarbu wannan shine kaman wanda shi al-musannif yayi shiru bai kawo shi ba ko abdarbu salis sai kuma nau'i na uku wanda shi kuma musannif ya kawo shi amma ya kore shi shine al-hujjaj masu aikin hajji shin a iya ɗiban dukiyar zakka a duba wato asaruri asaruriyun ko sarur shine yayi fanza ko an san fanza na'am shine wanda bai taba zuwa aikin haji ba sarur fanza ka kaman kai malam Musa kaga fanza ne ka a ba tukururu tukururu ai har yaje can ya zama tukari ma ai shine tukururu an gane ko to yanzu kamar mutane ga su suna so su je su sauke farali suna so su je aikin haji ba su da dama a wannan kaulin yana cikin abin da shi malam abul hassan ashadili mai iziya ya kore ya kawo shi amma ya kore ya ce ba za a ɗebi kuɗin zakka a ce a biya wa mutane su je aikin haji ba to shine sai nan malam ke ce mana amma zahaba jumhurul ulama mafi yawan malamai sun tafi ila jawazi sarfi zuwa ga halaccin ba karkatar da ainihin wato karkatarwa fi hajji fil hajji min zakati ma'ana karkatar da wani, wani kaso na kudin zakka fil hajji a aikin hajji ina ba ta gane yanzu kamar mun ana zuwa jihadi a nan Najeriya babu ko to kaga yanzu wa fi sabilillahi ya zai da shi kagan ka dauki wannan kaulin kawai ya dinga duba yan uwa da duk ba su je aikin hajji wadda sai a dinga biya musu aikin hajji suna zuwa wannan shine ra'ayin jumhur wa huwa madhhabu ahmad kuma shine mazhabin imamu ahmad fi riwaya a wata riwaya li anna sabilillah suka ce domin kalmar sabilillah fi aya fi ayati masarifiz zaka a cikin ayar da ta yi maganar waɗanda za a ba zaka mutlaqun kalmar sabilillah din kalmar sabilillah mutlaqun kalma ce mutlaka ba yi kaidinta ba idan har aikin hajji fi sabilillah ne to zai iya shiga ciki wa yadkhulu fihi alhajj suka ce dan haka aikin hajji zai iya shiga cikin fi sabilillah suka ce wa qad jaa ai yazo a hadisi anna rajulan ja'ala naqatahu fi sabilillah wani mutum ya ware taguwarsa yayi wakafin ta yace ga ta nan fi sabilillah fa arada timra'atuhu an tahujja matar wannan mutum da yayi wakafin taguwa sai ta yi nufin za ta je aikin hajji fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce da ita za ta tafi aikin hajji amma a kafa ba abun hawa sai ce amma amma innaki law ahajjatiha alai kana fi sabilillah amma da zaki aikin hajji akan wannan taguwar da mijinki ya ce fi sabilillah ai shi ma aikin hajjin fi sabilillah ne an gane go da aka inda zaki dauki wannan taguwar ki hauta ki je aikin hajji yayi domin mijinki da ya tashi yawan kafin da ta yi ga ta nan fi sabilillah shi ma aikin hajjin ai fi sabilillah wani hadisin imam abu dawud ya ruwaito shi hadisi na 1974 haka alhakim hadisi na 1838 haka albayhaqi mujalladinsa na shida shafi na 164 kuma wa isnaduhu sahihun washtaradu sai dai sun sa sharadi wani sharadi suka sa Allah ya kuna Allah ya kuna lahu malun suka ce kar ya zamto yana da dukiya shiwa shi wanda za a ba kudin zakka ya je aikin hajji kada ya zamto yana da dukiya ya hujju bihi da zai iya zuwa aikin hajji da shi da ita wannan dukiyar siwaha banda wannan kudin zakkar da za a bashi an ji wannan sharadin duk wanda za a ba wa kuɗi ya je aikin hajji cikin dukiyar zaka to sai an tabbatar da ba shi da kuɗin da zai je aikin hajji wa an ya kuna fi hajjil faridati khasatan kuma ya zamanto aikin hajjin da zai je na farilla ne ba na mustahabbi ba na farko ke wa fi qaulin a wani qaulin kuma indal hanabila a mazhabin hanabila suka ce jawazuhu kai ya ma halatta ya je fi hajjit tadawwi a hajjin nafila din za a iya biya wa mutum kudin kujera ko kudin tikiti ya je aikin hajji na nafila ya riga ya soke na farillar yana so ya kuma koma biya a bashi a cikin kudin zakai je wa nukila an ba'd fuqaha il hanafiya an ruwaito daga wasu cikin fuqaha masana na mazhabin hanafiya suka ce anna masrifa fi sabilillah huwa limunqati'il hujjaj wato kudin da ake karkatarwa na zakka a nau'in fi sabilillah wannan cikin rukunin da Allah ta'ala ce wa fi sabilillah to wa'anda ake karkatarwa dukiyar huwa yace shine limun qadil hujjaj ga wa'anda guzurin su ya yanke cikin alhazai haka mutumin da alhaji ne amma guzurin sa ya yanke shikenan shi ma yana cikin fi sabilillah za a iya bashi wa inda shafi'iyya a mazhabin shafi'iyya suka ce yu'tabaru muridul hajj min masarifin zakati lakin bi itibari annahu ibn sabilin yu'tabaru ana la'akari da muridul hajj wanda yake nufin zai je aikin haji a bashi min ya zamto min masarifin zakati ya zamto daga cikin waɗanda za a ba su zakka lakin sai dai bi itibari annahu ibn sabilin za a sanya shi ne a cikin rukunin ibn sabil zai sauka daga cikin gwadaban fi sabilillah ya dawo cikin wabunis sabil idan an sa shi a layin ibnus sabil shafiya suka ce za a iya bashi kudin aiki kudi ya je aikin haji kun ji fa azanci ba kun ji yanda malamai suke ta to yanzu in kana irin wannan karatun sai ka sai ai a salatin ma baka san gari ya waye ba za ka ta jin dadi da nishadi kana tai kaji wannan ya ce kaza kuma fuska sai ga magana tasu tana da fuska wannan shi kuma ya ce a gashi kaza wannan ya ce kaza duk suna da tattunawa duk kokari ake a fito ma da addinin ka ba Allah daidai Allah ya saka musu da alkhairi qala al-musannif to yanzu ka kai kawai in ka zo karanta aya kawai sai ka ce wa fi sabilillah da kuma fi sabilillah to kaji duk waɗannan tattaunawa da malamai suka yi ta yi game da kalmar fi sabilillah wada wada waye zai shiga ciki waye ba zai shiga ba athamin na takwas ibnu sabil shi ma nan zaka ji tattaunawar ibnu sabil dan tafarki wa huwa al-musafiru shine matafiyi al-garibu bako yu'ta za a bashi zakka bi thalathati shurudin amma da sharuɗa uku Allah ya kuna safaruhu fi ma'asiya tafiyar tasa ta kasance ba ta saban Allah ba ce idan guzirin matafiyi tafiya ta saban Allah ya yanke ba za a ba shi daga dukiyar zaka ba da haka sharaɗin farko ya zama tafiyar tasa ta bin Allah ce ba ta saban Allah ba na biyu wa an ya kuna faƙiran bil mawdi'in ladhi huwa bihi ya zamto yanzu ya zama faƙiri mabukaci talaka a inda yake yanzu wa in kana ganiyan bi baladi ko da ku shi mawadaci ne a garinsu ko da an dawo garinsu alhaji ne mai kuɗi ne amma yanzu ya samu kansa a wata ƙasa ko a wani gari guzurinsa ya yanke yanzu ya shiga cikin halin bukata to za a iya bashi zakka ko da ku in an dawo garinsu shi ma mai bada zakkan ne sharaɗi na uku Allah ya ji da man yuslifuhu ya zamto kuma bai samu wanda zai bashi rance ba to kaga yanzu da wuya in dai mutum mawadaci ne za a iya bashi zakka ya shiga cikin ibnu sabil domin yanzu akwai waya zai iya waya ya ce da Allah a turo mata a kawo ko yawa da ya tunda mai kuɗi ne a garinsu a kaga ba zai tafi yana ta ina hukumar zakka take ta wannan kasar yana kawai waya zai yi gida ya ce kudinsa ya yanke ko an yanke masa aljihu ko kudinsa sun zube saboda haka da Allah ayo mata transfer din kaza kawai da an yi sai je ya fitar a garin a kasar kawai ko kuma a garin yayi sabgogin sa ina fata an gane wa yusaddaqu sannan za a gaskata shi idan da'a annahu ibn sabilin in yayi da'awar shi matafi ne ba za a ce kai yanzu fa mutane makaryata ne sai mutum ya ce matafi ne kuma a ce a'a a ce kuma ya zama ba matafi bane ko kuma a ce sai an ci sake yasa an kai shi tasha ko an yi waye ya ce ibnu sabil ne kawai ku bashi an bayi shi kenan in ya je yayi wani abu kaga kuma wani abu ne daban amma dai in yayi da'awar shi ibnu sabil ne ba za a tsaya ana wani karyata shi ba za a gaskata shi ya ce shi ibnu sabil na ba ta gane to an ce lokaci ya yi sai mu tashi sharhin waɗannan bayanan da malam ya insha Allah abinda mu karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa alaikumus